مسألة دعوة مسألة وستره في الأمر والآتي وجه بدوريا اسمهما فعل فعل الأجر بدوريا حسنهما بدوريا حسنهما فعل الأجر وفعل الدنيا مصدر بديل من فعله وأفعال التقرير وجاز في الرياء أو في الوصف والمال وصله كذاك الزرف وإيب ذا التقسيم فيهما عذب في نحو زيد قام ستره وجب فقيل اسم عامل الرفع هري لرافع المرمر أو مع مطهر أخذتها رميل ذي تكلم كذلهداد ثم غائب الغني وغلب الأخذت في اجتماع قدم أو أخر بالإجماع ففي أنا وأنت قل فعلنا فعلت ما في أنت وهو عنا نذيره تغليب ذي أرك على نكر بنسب الوصف حالا انتنا وستره zai bayani a nan a kan wuraren da yake wajibi lamiri na raf'a ya zama mustatir wajibi lamiri na raf'a ya zama mustatir zai bayani a kan wannan a nan shi ne yake wasaturhu suturce lamiri na raf'a wajab wajibi ne fil amri a fi'ili amri a nan yana bukatar ya kaidance shi da cewa in fa na mutum ɗaya ne namiji kuma shi yasa nan guri ne da yake bukatar a ce an yi kaidi amma bai kawo kaidi ba ba wai a duk fi'ili amri ba ne yake ake sutunce labiri da rafa yanzu misali a ƙur'ani inda aka ce ƙula lahu ƙaunan layyina ko isa ba ila fir'auna a isa ba isa ba ce ni ne amri amma dalilin ai gashi ya fito shine ne wannan alif haka nan fa ƙula lahu ƙula ya ya fito ba musafiri bane haka nan kamar aqulu amanna billahi qulu ga lamirin ya bayyana haka nan an ambaci mace ce aka dangana fili an gare ta kamar fakuli washrabi wa qarri ayna fai ma tarayinna min al bashari ahadan faquli inni nazartu lir rahmani sawma fala nukallima al yawma insiya anan filai aure guda nawa ne a wannan aya wanda duk an dangana su ga mace ne fakuli washrabi wa qarri faƙuli kaga guda hudu ne wanda duk a ciki lamirin ya fito shi ne wannan ya zaure ne haka nan inda yake an dangana ga mata da yawa kamar ƙulina wa ƙulina ƙauna wa aƙinar salata wa atinar zakata wa aƙinar la duk a nan lamirin yana bayyana shi yasa a guri ɗaya ne yake zamowa bai bayyana ba shine inda aka umarci mutum ɗaya namiji za a ce ƙul ƙul to akwai anta wanda yake mutasiri wujuwa ba dama ya bayyana waje na farko kenan wal ati haka nan murari'i bi duniyahu banda inda yake da ya wanda fi'ili murari'i ana fara shi ne da ɗaya daga cikin haruffan na aitu ko ko anaitu ko na ati guda hudu ne to amma ɗaya daga ciki ya to banda inda yake ya ne inda yake nuni ne kamar na ƙomu to akwai lamiri mustafiri wa duba shi ne na hannu ko inda yake alhamza kamar a ƙomu akwai ana mustafiri wa duba ko kuma ta ƙomu inda yake ana magana da namiji kamar taqumu anta taqumu to akwai lamiri man taqumu wanda yake zuwa ana nufin macen da ba ta nan to wannan ba ba ba ba sai istitari ba ba lalle ne istitari ba ya zama an samu guri hudu kenan inda lamiri na rafa ya ce wajibin istitari ismaihima sai waje na biyar da na shida shine sunan fi'ili amri kamar saha ishuru akwai anta haka nan sunan fi'ilin murari kamar wai mai ma'anar a ajabu akwai ana an sami guri shida kenan ko inda yake da mirin raf'a yake wajibin istitali fi'ilin ajab sai fi'ili na ta'ajabi kamar ma a hasana zaidan akwai a hasan ina akwai huwa guri na bakwai kenan ko wa fi'ilin sunya sai fi'ili na tasni'a na istisna'i kamar qamal qawmu ma khala zaidan wanda kace qamal qawmu hasha bakara to a sannan akwai lamiri mustatiri wujuban a cikin ma khala khala dinnan ma khala huwa zaidan ko hasha bakara akwai hasha huwa bakara guri na nawa kenan na takwas kenan waje na takwas kenan masdarin sai kuma a masdari dalilin min fi'ili da yake a maimakon fi'ili kamar rarban zaida ana nufin rarban anta kai dana ta doki zaidu waje na goma kenan ko wa af'alu tafrili sai waje na sha ɗaya shine af'alu tafrili zaidu a hasanu min amri to a sanin din akwai huwa wanda yake musafiri wa juna shi yasa wuraren goma sha ɗaya ne kenan yadda ya kawo a nan ibn malik guda nawa kawo a cikin wayannan wuraren ibn malik guda nawa yake ya kawo eh hudu yake kaga haka ne farkon baitin ya yake ومن غير رفع ما يستشعر كفعل أوافق حسب تستشكر سيودي فا ألفية مدانو يكاو إن ألفية سفري دا كده مداترة سيشي كاكا وستر مرفوع بأمر لزم ودنيا مرارئ واسميهما وفعل الاستثناء والتعجل وأفعال التقليل فافس تسلي shi yasa ina ne shi bai kawo ba masdarin dalilin ne fi ilmi ko to wajazu fi zuriyai shafi istitarin ramiri na rafa'a kenan da'izi ne a fi'ili murari da yake da ya musamman kace zaidun ya komo to akwai huwa wanda da'izul istitari ne saboda ne duk inda lamiri zaka iya kawo suna zahiri ya tsaya matsayinsa to ya zama ja'izul istitari amma duk inda lamiri baka da dama ka kawo suna zahiri ya tsaya matsayinsa to ya zama wajibul istitari an bayyana sai sa nan ka iya cewa zaidun ya komo a hoho kaga a hoho ya tsaya matsayin huwa din nan sai yasa ashe a in kace zaidun ya komu huwa din jaizu istitari ne tunda ka iya kawo suna zahiri ya tsaya matsayinsa a wafil wasfi haka nan a sifa istitari ramiri na rafa a sifa jaizi ne in kace zaidun qa'imun to akwai huwa amma ba dole bane wuyan nasa domin a iya kawo suna zahiri ya tsaya matsayinsu ka iya cewa zaidun qa'imun ahuhu ko qa'imun abuhu wal mali haka na fi jimiya ma dai kace zai mukama ba akwai huwa wanda shi ma jari da tsari ne wasmihi ko sunansa kama alwa'adu haihata akwai huwa wanda ya iya bayyana ka zafi zarafi haka nan a zarafi kamar inda yake zarafi ya zo ko jari da majururi aka ce ba lagawun mai kamar za alhamdulillahi to lillahi nan akwai lamiri saboda ne dole za a kaddara istakarra ko mustaqiru to istakarra huwa lillahi ko mustaqiru huwa lillahi yasa akwai lamiri amma wannan lamirin ba wai wajibin istitari bane wa'iban zata kasim amma akwai wasu daga malamai da suka ce wannan rabawar da aka yi da magana akai da magana akai ibn shamin ya aibata haka a littafinsa aurahul masaliki aurahul masaliki wanda ana kiransa tasirihu kuma fihi ma azab a cikinsa akwai abin da yake ya fita daga wannan fi na hau zaidun kama domin in ka ce zaidun kama kawai saturu huwa jab ba da ma ka dawo ka ce wani huwa zaidun kama huwa sai dai kana son takidi fakila a nan sai aka samu wasu suka ba da amsa suka ba da amsa khalidul ansari ya ba da amsa a tasirihi gasibin amilin raf'i harif wato a raba amili na raf'a ya cancanta lirafi'il murmari ga cewa shi amilin nan akwai wanda yake ya rafa'anci lamiri au ma'amusari akwai kuma wanda yake ya rafa'anci zahiri wanda wannan baitocin da shi shu abdullahi ya kawo shi asalin suyudi bai kawo ba suyudi bai kawo shu a jabul jawami ko sharhin sa shi dai asari malami ne na hau babba wanda kuma kusan zamanin su ɗaya da suyudi shi asari ya wafati hijira ta ɗari tara da biyar suyuɗi kuma ta ɗari tara da goma sha ɗaya shi yasa tsakaninsu a wafati shekaru shida to shi halid al-asari din nan yana da sharhi da ya rubuta wa tasirihu na ibn malik an tasirihu na ibn hishami wanda tasirihu na ibn hishami sharhin alfiya ne ta dan malik wannan kana son ka san nahu sosai to lalle sai kana bin tasirihu din nan da yana cikin littattafai muhimmai na malamai na daga baya da aka yi a nahau a tasirihu sharhi tasiri a sharhu taurihi to a hasuwa lamirai ba matsayinsu ɗaya ba wani ya fi wani shi yasa wanda yake ya fi a ƙarfin ma'arifa lamirin zai takallumi zai takallumi shine lamirin mutakallimi shi ya fi ƙarfi kamar ana ya fi ƙarfi daga anta fazil hidabi sannan kuma na muhaɗabi shi yake bin na mutakallim kamar anta ya fi daga huwa sun maga'ibin sannan wanda yake baya na rami da aka jefe shi wato aka yi magana a kansa baya nan huwa shine ƙarshe da abin da yake matsayin huwa kamar hiya ko huma ko hum da sauransu wa gullibal ahas ana rinjayar da wanda yake yafi keɓanta fici ma'in in sun haɗu ƙuddima daidai abinda zai koma kansa ne ya gabata au uhira ko shi ne aka kawo daga baya bil ijma'i malamai da sun gama akan wannan misali in ka ce zaidun wa anta zaidun wa anta za ka ce fa'altu ma ba za ka ce fa'ala ba haka nan ma an ka ce anta wa zaidun to za ka ce fa'altu ma an fahimci abin da ake nufi a nan zaidun ga'ibi ne amma anta halili ne to tunda an ce ana gabatar da ahasu shi yasa an zaka kawo da da zai koma kan zaidu da yake ga'ibi da anta to sai ka kawo shi na mutan muhaɗari ka ce zaidun wa anta a altuma shine inda yake ohira ko kuma ka ce anta wa zaidun fa altuma shine inda yake kuddima an fahimta matukar dai akwai wanda yake shi muhadabi ne kuma ya zama akwai ga'ibi sai aka rufe a kawo lamiri ya koma kansu to ba a kawo shi da sigar ga'ibi ba sai a kawo shi da sigar muhadabi shine abin da ake nufi a nan tunda shi na muhadabi shine a hasu eh ba fi'ili lamirin da za a sa a jikin fi'ilin ai ba akan fi'ili bane akan lamirin da za a sa a fi'ilin da kace fa'altu ma da fa'ala duk dai ai fi'ilin ɗaya ne dai ko yauwa lamirin ake magana ana a kai fafi ana wa anta kul fa'al nan in za ka ce ana wa anta za ka mai da lamiri a kan ana wa da anta sai ka ce fa'al na ba ka ce fa'ala ba ba ka ce fa'altuma ba a'a fa'al na ba fa'altuma ba sai ka kawo lamirin da sigar na mutakallimu ka ce fa'al na fa'altuma ka ce fa'altuma anna shi ke bijira fi anta wa huwa inda kace anta wa huwa sai kace fa'altuma ba da ba kace anta wa huwa fa'ala sai dai fa'altuma naziruhu irin wannan ta galibu zuwarfin ala nukur shi ne cewa ana gabatar da ma'arfa bisa nikira minasbil wasfi hala ta fuskar cewa ana nasabtar siffar da ta zo ga abu biyu wanda ɗaya daga cikinsu ma'arfa ne ɗayansu kuma na kira in tala idan ya bi sai ka ce ja a zaidun wa rajulun raki bayani raki bayani sai ka kawo shi a matsayin hali tunda akwai zaidu wanda yake ma'arfa an fahimta yanzu idan da ja a rajulun ka ce dole za ka ce rakibu rakibin zai zamo hali daga rajulun ba zai zai zamo sifa sifa ga rajulun ba zai zama hali ba in kuma cewa kai da a zaidun wannan zai zo raki ba hali to in suka gwamu shi ma dai sai ka rinja da bangaren ma'arfa shi yasa a maimakon ka kawo sifa ma'ana a maimakon ka kawo na ati sai ka kawo hali sai ka ce da a zaidun wa rajulun raki ne, ko da a rajulun wa zaidun raki ne. ko da ka gabatar da nikira ma'arfar sai ta fulfi dai maga na siffar ta koma hali ba ka ce ja a rajulun wa zaidun raki bani ba a'a ja a rajulun wa zaidun raki bayni an fahimta to la sai da tashi la fasala illa timtina il wasl sira rurati na'am eh wanne shi da aka kawo misali eh eh wato in ka ce anta wa zaidun za ka ce fa'altuma haka nan ma an ka ce zaidun wa anta fa'altuma ka fahimta ya a wanda yake a hassun an gabatar da shi kamar inda kace anta wa zaidun kaga anan ko anta wa huwa anta wa huwa za ka ce fa'altuma kaga ana ai an gabatar da ahassu haka nan ma in ya zama an je ki tashi kamar kuka ce huwa wa anta to duk da za ka ce fa'altuma an fahimta to masha Allah sai a bashi ma ya kame ta takan bakwai ne ko ko tara to alhamdulillah sai dai sai a je a yi kokarin me me za a yi kokari a kai na shi da za a yi kokari a kai